أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا قوم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na jokale domin ƙora tafsirin alƙur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kowane dare a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan yau ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba wanda yau mu ini bakwai ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaba halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha bakwai ga wata na uku miladiya isa ɗan maryam dubu biyu da ishirin da hudu da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci tafsirin mu na maraice mun tsaya kan aya ta tamanin da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul araf yanzu nan za mu tashi kan aya ta tamanin da biyar kuma kan ƙissa ta annabi shu'aibu alaihi salam Allah ya ce wa ila madayana akhahum shu'aiban وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
Allah ya ce wa ila madiyana haka zuwa ga ƙasa ta madiyana Allah ya ce akhahum shu'aiban dan wasu annabi shu'aib ya zo musu Allah ya tura musu annabi shu'aib kala annabi shu'aib da yazo yace ya qaumi ya ku mutane na ubudullah ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani Allah wanda yake ya cancanta a bauta mai bauta ta gaskiya in banda Allah da ya halicce ku قد جاءتكم بينة من ربكم تبس حقيقة hujjoji mabayyana sun tabbata sun zo daga ubangijinku wanda za ku gano cewa ni manzon shi ne wanda kuma za ku gano cewa lalle ya cancanta a bauta mai dan haka fa'aufil kaila ku cika abin au wal mizan haka ma'auni ku cika ma'auni kun ga kenan sakon da annabi shu'aib ya zo da shi ko in ce daman saƙonni na manzanni duk saƙo guda ne, na harko a kiyaye haƙƙin Allah shi ne abu na harko, abu na biyu haƙƙi na bayon Allah, wanda dama haka dai musulunci ya karantar, la darara wa la dirara, karka ya cuta kuma kar a cutar da kai, bawa, bawa haka ake so ya kasance, kar ya shiga haƙƙin Allah kuma kar ya shiga haƙƙin bayon Allah. kaga bayan annabi shu'abu ya karantar da su cewa su ta Allah shi ɗaya da bauta ba su da wani abin bauta da cancanta ban da shi abu na biyu hatta mu'amala su da bayon Allah ɓangaren saye da sayarwa to su yi adalci kar su ci haƙƙin bayon Allah shi yasa ya ce musu wa auful kaila ku cika abin awo wal mizan da ma'auni saboda akwai bambanci da alkailu da almizan alkailu abin da cikowa ne ake yi kamar konan muna da irin wannan abubuwan da dama an sani da al'ada cikawa ne ake yi ba aunawa ake yi ba kamar kaga wanda ya tahe sai ya hace ko masara ko wake ko kaza ko kaza abin da dai dama cikowa kwano ne ake yi ko ko abin da aka cika mana kamar hace da dawa da masara duk kaga wannan cikawa ne ake yi ba a damu da azabi sikeli ba a gano nauyinsu to yan ka zo awo mutum ya zo sai wurinka to Allah ya ce ka cika wannan abin awo in tiya ce ko ƴan maraba ko mana kar a tauye kar a tauye haƙƙin bayan Allah to haka mizan shi ko mizan abinda sai an auna akan centimeter in abin awo ne na TC ko yadi ko kuma shadda ko abin da ya kama da wannan ko ko nama za a sayan nama sai an aza bisa kilo duk da abin da ya dangane sai an aza shi bisa kilo shi ne shi kuwa da sunan mizan ko ko buhuna wanda sai aza su bisa kilo to shi ma a cika wannan yadda za a cika abin abin nan ma'auni abin ciko to haka abin awo shi ma a cika shi kaga umarni ne daga Allah wanda na daga cikin abin da Allah yake sabkan mu al'umma fari yanzu ana tauye muda ana tauye ma'auni idan ana tauye ma'auni to alloba tana yawa ga al'umma shi yasa tauye ma'auni haramun ne kuma yana daga cikin musiba mai girma wanda bawa zai tashi gaban Allah ya zai yana cin haƙƙin bayon Allah wajen saye da sayarwa kaga suratul mutaffifin da Allah ya bayani wailul lil mutaffifina sura su kutum Allah ya saukar dangane da masu awo dangane da masu saye da sayarwa to wannan fadu wannan aya ta wailul lil mutaffifina ba ya takaitu ba kawai da wanda suke sayar da abinci ko tufafi da abin da ya kama da wannan hatta masu aiki kasan hukuma hatta masu aiki kasan wani shugaba idan an kai ka'ida ga yar da za a shiga ga yar da za a sabka to mutum ya saba akan wannan duk yana cikin tauye ma'auni aga shi ma abin nan masu aiki kasan hukuma da masu aiki kasan wasu mawadata duk yanda an kai rajajeniya a ji tsoron Allah a kiyaye duk yana cikin tauye ma'auni ba wai sai bangaren awo ba hatta bangaren alkawari duk yana cikin tauyewa shi ne Allah ke karanta da mu cikin wannan aya fa awful kayla wal mizana ku cika abinci ko da ma'auni wala tabkhasu an-nas ashya'ahum kar ku tauyewa mutane haƙoƙinsu mana kar ku zalunci mutane ga haƙoƙinsu saboda duk wanda ya zo sayan abu wurinka ka tauye mai ka zalunce shi duk wanda ka fara debu ka ce kare ka za ku zo ya zo watakila kai likita ne ko wani mushe ne ko wani ma'aikacin gwamnati ya zo ya ta zama ba ka zo ba shi ma ka tauye mai ma'auni ka ci amana shi duka kaga kamar tauye cin amanar mutane cikin haƙoƙinsu shi ne ce wala tabhasu nasu ashiya'ahum kar ku tauye mutane haƙoƙinsu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi banna a cikin ƙasa ba'da islahiha bayan gyara ƙasa da Allah yayi gyara ƙasa tun lokacin da Allah turo manzanni kan bayani na jiya to ƙasa ta riga ta gyaru, to duk mai ɓanna duk mai saɓon Allah bayan haka, to sai a karantar da shi cewa karka yi ɓanna bisa ban ƙasa, karka yi saɓon Allah bisa ban ƙasa bayan an gyara ƙasa, saboda ba wanda zai tashi aikata aika-aika, face ya sa abin nan haramun ne. Da kana da uzuri lokacin da ba a fahimci shari'a ba, amma tun da an ka fahimci shari'a har an karanta da al'umma, to duk abin da za a yi na saɓon Allah ya zan ɓanna bisa ban ƙasa. shi Allah ce kar ku yi banna bisa ban ƙasa baya an gyara ƙasa an turo manzanni Allah ce zalikum khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku cika ma'auni cika alƙawalla da dukkan abin da an kai alƙawali an kai da jejeniya to cika wannan shine alkhairi gare ku amma in kuntum mu'minin in kun kasance mu'mine masu imani na'am
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين to daga cikin ɗabi'o'insu har yau mutanen annabi shu'aibu suna zamnawa akan tituna duk hayawa da take kayan al'umma zuwa ga annabi shu'aibu to suna zamnawa akan wannan hayoyi idan sun ka lura da cewa wani gashi can zai daidai wurin annabi shu'aibu to sai su tare shi su tsoratar da shi su nuna mai karyatai suna biya hanyoyi daban-daban na su ga sun hana mutane zuwa ga annabi shu'aib alaihissalam kamar yadda irin yadda mutanen maka suke yi su ma haka suke ta yi suke zauna akan tituna suna hana mutane zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda aƙida ta kahirci don aƙida guda ce Allah ka kare mu shi ne Allah ya ce wala taqa'udu bi kulli siratin kar ku rika zama akan kowace hayya tu'iduna kuna tsoratar da mutane shine tu'iduna kuna tsoratar da mutane dangane da annabi shu'aib kuna tsoratar da mutane dangane da imanin da za su yi ga Allah wa tasudduna an sabilillah kuma kuna kangewa daga hayya Allah kar ku yi haka man amana duk wanda ya nufaci imani ya nufaci ya ta yi imani zuwa ga annabi shu'aibu ya karbi addini sai ku tsoratar da shi ku kange shi daga wannan imanin da ya nufata wata buhuna ha'iwaja kuna nema mahayya Allah karkata yanda za su shafa kashin kashi ga hayya Allah sai su yi na dai su tsoratar da mutane su bar biyan wannan hayya shi ne Allah yake karantar da su yake tsoratar da su dangane da haɗarin wannan ya ci gaba ya ce musu waskuru ku tuna iz kuntum qalilan ta yanda kun kasance da kaɗan ne kuke da ba ku da yawa amma fa kassarakum Allah ya yawaita ku ga ku yawaita kuna da yawa kaga wannan kuma gaba aya tana karantar da mu yawa cikin al'umma alkhairi ne yawa a samu mutane su yawaita alkhairi ne sai dai kuma kullum abin da muke tunatar da junanmu muke nasiha wa junanmu yawa samun ɗaya alkhairi ne amma mu sani babban aiki yana nan ga dukkan wanda Allah zai ba ɗaya abin da ya kasalance wajen kula da tarbiyyarsu ɗaya ni'ima ce mai girma amma idan mutum ya watsi da ni'ima wannan ta ɗaya ma'ana bai kula da tarbiyyarsu ba kuma sai ta zan ni'ima yalla mun fahimta ɗaya samun ɗaya alkhairi na mai yawa amma wallahi duk wanda Allah ba ɗaya ya ta tsaye kula da tarbiyyarsu sabanin irin yadda muke rayuwa yanzu sai ga da yawa iyaye ba ruwansu da ɗiyansu wani ba ba sai da ɗana yake kwana ba kaga wannan yawa alkhairi na amma sai ya zan sharri da yanzu ɗanka shi na can ba sa abin da ya koyo ba wani ya koyi shaye-shaye wani ya koyi sata wani ya koyi kisa baka da labari tashi dole mu kula da tarbiyyar ɗiyan da Allah ba mu yawa alkhairi na idan an ka kula da tarbiyya yalla mun fahimta dan gashi Allah yana karantar da mutanen annabi shu'aibu Allah ya yawaita su bayan da suna kaɗan ne ashe yawa alkhairi na amma mu sani dole mu kula da tarbiyyar ɗiyan da Allah yake bamu Allah ya sa mu iya to shine yace ku tuna ta yanda kun kasance kaɗan ne fa kassarakum Allah ya yawaita ku wanzuru ku duba ku ga kaifa kana aqibatul mufsidin ya ne ƙarshen mabannata ku da ake karantarwa yanzu ko bakin nan kistoshin da mun gani baya annabi nuhu annabi lutu annabi salih ko ba haka ba annabi lutu alayhi salam har zuwa wannan annabi shu'aibu ai mun ga irin yadda Allah ke taimaka al'ummomi kaga ƙarshen su dai ba na kwarai bane ba su ƙarshen kwarai to shine Allah ke karantar da mu ku yi dubi ku gaya ne ƙarshen makareta makareta ba su ƙarshen ƙware Allah ka kare mu na'am
wa in kana qa'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa qa'ifatun lam yu'minu فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
to wannan annabi shu'aibu alayhi salam daga cikin taken sunansa ana kiransa khatibul anbiya'i ma'ana gwanin khatiba gwanin khutuba daga cikin annabawa yana cikin ƙwararri wanda suka ƙware ma khutuba wannan taken da an kamai kenan tare cewa ba wani annabin da bai gware abin nan khutuba ba amma sai dai ana yi wa mutum take saboda wani bangare da Allah fifita shi to haka ake ake kira annabi shu'aibu alayhi salam to annabi shu'aibu da ya lura cewa lalle da'awar da yake yi waɗannan da suka yi imani da shi har yanzu dai su ne ba a samu ƙari ba kuma ga kayarai suna ta ta'annuti suna ta biya hanyoyi wanda za su kawar da mutane daga biyan annabi shu'aib ma'ana daga bauta ga Allah sai yana so ya lallashe su ya lallashe su saboda al'umma da kike tare da su masu imani sai da lallashin juna sai da ƙara ma juna kuraji domin a san da abin da ake yi aiki na na alkhairi domin ƙaro al'umma cikin aiki alkhairi to cin riba ne ga shi mai da'awa tun daga annaba har dukkanin masu wa'azi har masu da'awa masu karanta da al'umma to annabi shu'aibu ya lura da cewa idan ya kame baki bai yi nasiha ba ga su waɗanga wanda suke tare da shi suna iya su sare kuma a rinjaye su bangaren banna to shi yasa sai yana karantar da su domin su samu ƙarfin gwiwa yace wa in kana ta'ifatun minkum amanu iya kasance sashi daga cikin ku da Allah ya turo ni amanu su yi imani billazi ursiltu bihi da abinda Allah ya turo ni da shi usani wa ba'ifatum lam yu'minu sashi ba su imani ba sun kasa imani kun ga abinda suke ta yi da haka ko da kun kai imani da abinda nazo da shi wasbiru ku yi hankuri ku yi hankuri ibada ga Allah sai ayi hankuri wasbiru hatta yahkum Allah bainana har sai lokacin da Allah ya hukunci tsakaninmu da su ku yi hankuri kaga yana ƙara shajja'a su yana ƙara karantar da su muhimmancin hankuri da sakamakon da samu ga Allah da kuma cewa ita rayuwar duniya daman sai an hada da hankuri in ka bi Allah sai ka yi hankuri to balantana in baka bi Allah ba dole na shi in mutum bai bi Allah dole na shi hankuri rayuwa amma ita hankuri ga ibada ga Allah ga mumuni mai imani Allah na kama mashi hankuri hankurin shi na daɗi ne amma wanda bai bi Allah ba hankurin dole ne ko shi ko kashi yalla mun fahimta amma shi wanda ya bi Allah sai a ta hankurtar da shi saboda ya kai daga rabasa ya kai da riba hankuri to shine ce musu wasbiru ku yi hankuri hatta ya hukuma Allah bainana har sai lokacin da Allah ya hukunci tsakanin mu wa huwa khairul hakimin Allah shine mafi alkhairin masu hukunci duk wasu masu hukunci Allah shine mafi alkhairin su na'am
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
to da mun kullun tsakanin gaskiya da ƙarya gwagwarmaya ne ake yi masu gaskiya suna ƙarƙarin bayyana ta ga al'umma su kuma su tallata ƙarya suna ƙarƙar yadda za su wargaje wannan gaskiya ko ta halin ƙarhi ne ko ta wani hali ne su ga dai sun burkushe gaskiyar haka ne kullum gwagwarmaya amma dai ƙarshen al'amarin gaskiya za ta yi kanta yanzu kun ga annabi shu'aibu yanda yake rarrashin al'ummarsa yana karantar da su ƙarshen masu hankuri idan sun kai hankuri yanda Allah zai musu ƙarshe na ƙwarai to su ma bangare na biyu na mayyan gari masu faɗa a shi su ma suna can suna ta ƙara biya hanyoyin da za su yi su ga sun kore mutane ko da ta ƙarhin tsiya ne su ga sun kore su daga biya annabi shu'aibu alaihi salam kun ga da tara hayya ne suke tsoratar da su na cewa ku bar biya tai ku yi kaza suna tara rashin mutane don su bar shi to yanzu nan da gaba za su canza salo ko da da ƙarhin tsiya ne sai su hana musu bi annabi shu'aib to shi ne Allah ya ce qala al mala'u allazina istakbaru al mala'u mayya mayyan gari daga cikin mutanen annabi shu'aib allazina istakbaru masu jiji da kai min kaumi cikin mutanansa ga abin da sun ka faɗa sun yi mitin sun tattauna domin da'awa annabi shu'aibu sun ga tana ta ci gaba to su ko son suka su wargazar da ita to shine sun tattauna sun ce wallahi la nukhrijannaka kaga halamul qasam har rantsuwa sun kai la nukhrijannaka ya shu'aibu wallahi za mu fitar da kai ya kai shu'aibu wallazina amanu ma'aka da wanda sun kai imani da kai da kai da su wanda sun kai imani tare da kai duk za mu fitar da ku min ƙaryatina daga cikin alƙaryanmu za mu kore ku kuma ‘yan gari ne ha su ma ‘yan gari ne amma saboda suke da mulki suke da faɗa a shi suna gani ko ta wani hali su iya korarsu to shi ne suka musu wannan barazana za mu fitar da kai kai sha'ibu da wanda ke tare da kai ma'ana wanda suka imani tare da kai za mu fitar da ku min ƙaryatina daga cikin alƙaryanmu abin harko kenan koko sharaɗi idan ba mu kore ku ba awla ta'udunna fi millatina ko dole kuna so ba ku so dole ku komo cikin wannan aqidan mu aqida ta shirka ta bauta gumaka wai ko su kore su ko ko dole su komo cikin aqidar su kaji barazan da aka yi annabi shu'aib da mutanansa kala annabi shu'aib ya ce musu awalau kunna karihina ko da muna kyama sai a cilasta mu ko da muna kyama sai a cilasta mu ai ko duniyance ma ta hanyar rayuwa ta duniya ba ta ba da haka ba babu cilastawa ko ba haka ba ba a cilasta mutu a tilasta shi a ce dole ya zan mulkin kama karya ke ne ba a cilasta mutu to shi na ce musu yanzu ko da ba mu so matsayin mu ma na yan gari irin yadda kuke yan gari amma saboda kuna da mulki kuna da wani matsayi ko da ba mu sosai a tirsa samu cikin wannan aqida mu bi yace ku sani qad iftaraina ala allahi kaziban tabbas ko min kirkire ƙarya ga Allah in udna fi millatikum har idan mun koma cikin hayyaga taku har idan mun koma cikin wannan hayya taku ta bautar gumaka ba da iz najjana Allah minha bayan Allah ya tsamo mu daga wannan aqida Allah ya fahimtar da mu tauhidi ya fahimtar da mu musulunci kuma mu koma cikin wannan aqida taku kai annabi sha'abu ya ce musu wa ma yakunu lana baya dacewa gare mu har abada an na'uda fiha mu koma cikin wannan hayyar taku baya yi yace kai in kun ga mun koma cikin hayyar ku illa ayyasha Allahu rabbuna kaje hikima yace sai hoye Allah ya so nan da yace sai hoye Allah ya so ba wai Allah ya so ya mayar da su ba dan Allah bai batar da mutane ba ya shirar da su akan tauhidi akan aqida وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم Allah bai batar da mutane bayan shirin su akan tauhidi wannan yana karantar da su ne in kun ga mun koma kai sai dai wani al'amari daga Allah ba dai daga mutum ba yalla mun fahimta eh yace kuma ku sani wasi'a rabbuna kullu shay'in ilma ubangijin mu ya yalwace kowa da komi da ilimi yana da ilimi akan komi ilimi ne ya yalwace ya kewaye kowa da komi ma'ana kenan har wannan tattaunawa da muke ubangiji ya sani kuma zai kama na doki abin da yake karantar da su kenan da haka yace musu ma Allah tawakkalna mu musulmi ga Allah ne mun ka dogara duk abin da za ku ta ku yi kuma sai ya daga hannu kaga mummuni mai imani kullum ba zai dogara da kanshi ba kana da tauhidi sai wani shi ma barazana kana ikirarin akwai tauhidi gare ka sai wani shi ma barazana cewa Allah za mu halakar da kai, Allah za mu ma kaza, sai ka ce wallahi ƙarya ga kai, wallahi babu wanda isa mu mun riƙe Allah. To kuma da ka ce kai ka riƙe Allah duk hanyoyin da an karanta da kai ana riƙe ba ka riƙe ba. Babu azkar, yalla mun fahimta, babu azkar, babu komi, kuma ƙarshen ta ma da sharawa ga kwana. Ta kakunta ba cikin tsarki ba. Shi ko mai tauhidi, wanda duk barazanar za a mai yake tsayawa tsayin daka ce mutum bai isa ba to yana mai kiyayewa azkar dai ya sa abin da ke kare shi da shar masu sharri shine azkarakin da an ce shi sabab ne na kare da Allah zai maka ashe wa ba wai tauhidi bane ka ce kai ka dogara da Allah wallahi mutum bai isa ba kuma sai ka zamana waka babu azkar babu karatun Qur'ani babu daga hannuwa roki Allah ba shi bane tauhidi sai an riki sabab yana mun fahimta kamar mutum ne ya bar dukiya ta da hiri ya tahiya ta ya ce shi ya dogara da Allah sai abin da Allah ya yi ba shi bane dogaro sai ka tsara dukiya ka sai kuma ka dogara da Allah sai ka rike sabab yana mun fahimta in ka ce ka dogara da Allah duk me yi shi ba wanda ya isa daman ka rike sabab ka rike azkar wanda annabi karantar da kai na sahe na marece in za a kwana ga abin da ake faɗa in an hito gida ga abin da ake faɗa ya koma gida ga abin da ake faɗa sai ka rike wannan zikirori yalla mun fahimta amma kai zama ne kace tauhidi ne kun ba ka bi sababa wannan akwai ragani da annabi shu'aibu annabi Allah da yace ala Allah tawakkalna mu ga Allah mun ka dogara sai daga hannu yana addu'a yace rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqqi Allah ka rabe tsakaninmu da mutanenmu ka rabe rabewa ta gaskiya wa anta khairul fatihina kai ne mafi alkhairu duk masu hukunci to mun fahimci wannan aya da yace rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi ya Allah kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu to sai ka ya zaka bayyana shi sai ka ce kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu hukuncin ka na gaskiya yalla mun fahimta eh hukuncin ka na gaskiya dama hukuncin Allah hukunci ne na gaskiya tsakaninmu da mutanenmu ya ubangiji kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu hukuncin ka na gaskiya saboda wa anta khairul hakimina duk wani mai hukunci wa anta khairul fatihina duk wani mai hukunci kai ne mafi alkhairin mai hukunci shine hukunci shine fatihina kamar kace hakimina mm na'am
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
To bayan annabi Shu'aibu ya yi wannan addu'a bayan sun tattamna yana karantar da su cewa ba za su bi hayyarsu ba, sun riƙe Allah daram tauhidi kawai, bayan kuma ya daga hannu ya roƙi Allah, to su ma ga abin da sun ka faɗa gare shi. Shi ne Allah ya ce, wa ƙalar mala'ul lazina kafaru, sai mayya-mayya daga cikin wanda suke kafirai cikin mutanensa min ƙaumihi cikin mutanensa sun ka ce, ‘yan sun ka juyo da mutanen annabi Shu'aibu, kenan waccan magana tsakaninsu ne da wa, da annabi Shu'aibu, sun ga babu cin nasara, shi yasa ake son shugaba zan mai jajircewa. Kun ga wannan misali na kusa yadda shugaban ƙasa ya jajirce shi sa abubuwa sun ka zo da sauƙi, inda ya nuna tsoro cikin abubuwa kaga sai a samu cin nasara ta. Ko ba haka ba, to amma jajircewa shugaba shi ke sa Allah ya baka goyon baya idan gaskiya ce a manuwarka. amma da an samu shugaba da tsoro to an samu matsala karibin wannan maye maye annabi shu'aibu ne sun zo suka ma barazana ga abin da ya faɗa gare su yace ba za mu bi hayye ku ba sai ho wani al'amari daga Allah ya daga hannu yace su ga Allah sun ka dogara yace Allah ka rabe tsakaninmu da mutanenmu rabe waka ta gaskiya hukuncin ka na gaskiya kai ne mafi alkhairin dole mai hukunci da sun ga babu mashiga ga annabi shu'aibu don sai sun ka komo kuma da mabiya annabi shu'aibu suke son su yanzu su hada annabi shu'aib da mutanansa wannan kuma shine shari na kahirai wallahi yasa wannan kasar ta mu ta roƙon Allah kuma kullum hankalin mu ya tsaya ga kwakwalan mu kullum mu tsaya muna dogon nazari dogon lisahi ba komai bane da an zo da shi mutane su kama su ta yadawa ko su kama su tai akwai makiyan addini makiyanku idan sun ga ba su samu cin nasara gare ku ta bangaren shugabanninku sai a kuma ta bangaren ku ya za a yi a ribace ku domin ku tashi ku ta zanga-zanga ga shugabanninku. Da sun samu wannan tsakanin kona zanga-zanga, to sai sun namu duniya dama ai mutanen ƙasa ma ba su shugabansu. Dole a ɗauki mataki, yalla mun fahimta. In sun gaba su samu cin nasara ba daman da mabiya suke kuma su su ƙulla. Ƙur'ani gashi sun kasa cin nasara da annabi Shu'aibu yanzu da mutanensa na za su barazana. Al'umma shi mabiya ne na za su ma barazana. shine Allah ya ce wanda suke mayya mayya daga cikin mutanen Shu'aib wanda suke kahirai sun ce la inat tabatum Shu'aiban innakum idhal khasiruna sun ga tare da mabiyan Shu'aib ya sun ce wallahi har idan kun ga bi Shu'aib Allah ku yi hasara sun ta musu barazana mi gare shi wanda zai baku wahala banza ce kuke ta yi kaza kaza kaza kaza ya tauye muku haƙƙin ku ya tauye muku incin ku ya hana muku sake mutun da adda inci ya hana muku samun inci ga kuna kamar bayu sun suka su hargitsa su domin su tasu yi mai garaf wannan sharri na na makiya addini wallahi Allah ya kare mu da sharrin su Allah ya ce fa akhadhatuhum rajafa sai ar-rajafa ta kama su yan ce ar-rajafa kamar bayanin dan su shine girgiji ta da tsawa wani wuri kuma Allah ya siffanta abinda azaba da an kai musu azaba yawmin dhulla azaba ta ini mai inuwa duk su ne da mutanen shu'aibu to maluma tafsiri sun ce duka babu cin karo da juna saboda nan da Allah ya ce fa akhadhatuhum rajafa irin barazan da sun kai mishi ne sun ga tsawatar da shi za mu fitar da kai daga cikin garin mu ko ku kuma cikin aqidan mu kaga barazan suke ta mishi to shi yasa sai Allah ya ce fa akhadhatuhum rajafa sai aka musu tsawa su ma irin sun kai mishi kuma tsawata da girgiji kuma can azaba yawmuz zulla dama Allah ya jarabe su ne ya jarabe su ne da fari ana cikin zafi to zuwa za a halakar da su sai Allah ya kawo girgije ya sabko da girgije duk wanda ya shigo wannan girgije sai ya ji sai sai yana kiran dan uwa ne wani ko ku zo ga inuwa ku zo ga inuwa sai da Allah ya tara su cikin wannan girgije cikin inuwa ta girgije to sai wannan arrajafa ta zo kuma huta daga sama ta zo ta toye su haka Allah ya musu sakon ɗaya Allah ya ƙare da su shi ne Allah ce fa'akhazatomun rajafa sai wannan tsawata da girgi ta kama su ba asbahu sun kawaye gare fi dare mu cikin gidajensu jasimi ne ga sunan gugurfane sun mutu an ƙare da su Allah ya ce mi الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها
Hmm.
الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين Allah na ba mu labari, Allah ya ce, Allazi na kazzabu shu'aiban, lalle waɗannan sun karyatar da annabi shu'aibu sun ka karyata shi, kai, Allah ce, ka Allah mai gana fiha, ka ce ba su taɓa zama cikin wannan garin nasu ba, ka ce ba su taɓa zama cikin ƙasar madayana ba, yanda Allah ya musu ko labarin su babu. Allah ya ce, Allazi na kazzabu shu'aiban, wanda sun karyata annabi shu'aibu alaihi salam, kanu humul khasirin, sun kasance su ne khasararru Allah ya kare mu. Na'am.
فتولى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين
To bayan an halakar da su, irin abin da ya faru da mutanen annabi Salih, ya zo yana ƙara bayyana musu irin da'awar da ya ta musu ba su shi wannan da'awar tashi ba. To haka shi ma annabi Shu'aibu, Allah ya ce wata walla anhum sai juyo daga barinsu, mana ya zo wani su ga su har ya juyo daga barinsu. To amma ga abin da ya faɗa gare su lokacin da ya zo, wa ƙala ya ce ya ƙome ya ku mutane na, laƙad abalaghtukum risalati rabbi. tabbas haƙiƙa na isan muku saƙonnin Ubangijina, duk abin da Allah ya turo ni da shi, na in isar da shi gare ku, duka wannan na isar da shi. Wa nasihatu lakum kuma na yi nasiha gare ku, na yi muku nasiha, to yanzu halakar da ku da an kai, fa kaifa asa ala qaumin kafiri. Ya damuwa za ta kasance ga wanda suke kahirai. Allah ya halakar da kahirai min na damuwa. Kamar na Annabi Shu'aib yana karantar da mu cewa ashe kahiri idan Allah ya halakar da shi ko danye kana ko dan uwanka ne kai ko babanka ne in dai kahiri ne min na damuwa babu abin damuwa Allah ne ya halicce shi yace ya bauta mai yaki yana ta'annuti yana izgili sai Allah ya kama shi min naka min na damuwa to yanzu in ka damu da wa kake da Allah kenan ko ba haka ba shine annabi sha'abu yace fa kaifa asa ala qaumin kafir ya mi an na damuwa mi an na bacin rai akan wanda suke kafirai to wannan kuma kaga har yau yana karantar da mu idan mutum yana kahiri yana ta'annuti da addini in ka shi mutuwa ta yi godiya ma kawai za ka yi eh godiya kawai za ka yi ai shi yasa Allah iya halakar da kafirai sai ya ce fa qudiya dabirul qaumil ladina zalamu sai Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin shikenan an zumbuce gidajen kafirai an halakar da su dan haka godiya ta tabbata ga Allah ubangiji halitta da kun ji an ce wani katon kahiri ya rasu wani katon arni mai hoda da addini mai ta'annuti da addini mai zagon ƙasa da addini to ku ce alhamdulillah alhamdulillah saboda an huta da sharrin shi ta yadda mutunan kirki idan ya mutu ake samun damuwa to haka shi ma mutunan banza iya mutu a ji daɗi yalla mun fahimta na'am
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عصوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
to kun ga bayan Allah subhanahu wata'ala ya koro mana wannan kisoshi na wannan manzanni guda biyar annabi nuhu annabi hudu annabi salih annabi lut annabi shu'aibu alaihimu salam to sai Allah na karantar da mu yana ambata muna wannan ayoyi sunna ta ubangiji yanda yake ya kama mutane yanda farko al'amari yake yi ya kama su har ya kai inda ya halakar da su babu babu labarin su kuma sai mu san da ashe duka waɗanga al'umma da Allah ya halakar Allah bai zalunce su ba su ne sun zalunci kawunan su yalla mun fahimta to shine Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin ba mu taba turowa ba a cikin alƙarya min nabiyin na wani manzo wani annabi illa akhadna ahlaha face sai mun kama mutanen garin bil ba'sa'i da talauci an ce ba'sa shiddatul faqr matsanantin talauci wad darra'i da kuma rashin lahiya domin ad-darra kuma kace al-mardu da rashin lahiya Allah ya ce la'allahum yadarra'un domin su kankantar da kai ga ubangiji su komo wannan shine matakin harko duk wannan al'ummomi da Allah ya halakar da su ai kun ga kai tsaye ne Allah ya karatar da mu an halakar da su ko ba haka ba Allah bai karantar da mu ba ta lalar da ya ta musu Allah bai karantar da mu ba iri yanda ya ta kama su domin su komo to yanzu he wannan ayoyi suna karantar da mu matakan da Allah bi musu su ma kasu ba kai tsaye ne an ka kama su ba sai da an ka bi matakai matakai to kuma ita ce sunna ta Allah har yanzu sunna ta Allah shine wanda aya abinda aya take karantar da mu idan mutum yana sabon Allah yana sabon Allah farko abinda Allah zai jaraba sai da shi shine sai Allah ya jarabe shi da rashin lafiya ba lafiyar take sai ya saba Allah ba to sai a jarabe shi da rashin lafiya to a cikin rashin lafiyar nan sai Allah ya jarabe shi me zai fadi zai koma ma Allah ko zai ta magungunna ko zai ƙara dogewa cikin sabon Allah ne ko zai ƙara dogewa cikin shirkar da yake yi haka in talauci ne da yana da kuɗi yana da wadata yana sabon Allah yana bishire ma dokokin Allah sai Allah ya jarabe shi da talauci domin wannan talauci da an ka jarabe shi Allah ya ga yanzu zai komowa ya duko ya bi Allah ko ku a zai bi wasu hanyoyi na cewa shi haro bai azai makamai ba eh ba za a ga bayan mu ba jiya da mu bi mu bi hanyoyin da abin da ya komo haka zai yi ko ko zai mai da al'amari ga Allah ya san wannan al'amari daga Allah ne to haka ne Allah ya ce farkon lamari mataki na farko wanda yake kama al'umma kenan shi yasa la'allahum yadarra'un ya su kankantar da kai ga ubangiji mai wadata yanzu ga shakon bai da wadata ana so ya kankantar da kai ga ubangiji ya tuba samu Allah da ta yi mai lafiya yanzu ga shi Allah ya kama shi da rashin lafiya ana so ya kankantar da kai ya koma ma ubangiji Allah ya baka mulki yanzu ya zara mulki ne ana so ka kankantar da kai ga ubangiji ka tuba ga ubangiji ka koma ma ubangiji sai ka ga mataki na biyu abinda Allah zai maka to mataki na biyu idan bayu sun kaskantar da kai sun ka koma ma Allah sai Allah ya mai kasa musu ni'imar su to idan kuma har yau sun dage ba su da lahiya suna cikin talauci amma haru ba su bar shirka ba haru ba su bar sabon Allah ba sai Allah ya ce ba da mun jarabe shi da rashin lahiya ba mun jarabe su da talauci ko ba haka ba Allah ce to summa baddalna sai mu musayya makana sayyi'a wurin da mummuna take sai mu ka alhasana sai mu ka kyakkyawa mai kudin ganewa Allah ya jarabe shi da talauci amma haro bai bar shirka ba talaucin ga haro bai sa shi saduda ba to sai a jaye talaucin nan sai aka dukiya wanda bai da lahiyan nan ne Allah ya jarabe shi da rashin lahiya domin ya komo ya gyara amma sai abin da ya ci gaba dai an kartar shi ga waje wani dan cibbata waje wani matsahi can ai dai yanke yanke shi dai lahiyar tan ko ta wani hali dai sai ya same ta to zo ba lahiya rashin lahiya ne ke damuwarsa sai Allah ya jaye wannan rashin lahiya ya kawo lahiya shine baddalna makana sayyi'atil hasana wurin mummuna sai mu kawar da mummuna mu kawo kyakkyawa in talauci ne an jaye shi an kawo dukiya in rashin lahiya ne an jaye shi an kawo lafiya Allah ya ce hatta afau sai lokacin da abu ya kankama yayyawaita ma yanci afo kamar kace kasaru sai lokacin da abin da yayyawaita duke ga ta haɓaka take ta yi ta hita da lahiyar ma ta hita da yanzu ya samu ƙarhin jiki ko ina Allah ya ce wa ƙalu sai ka ji suna faɗi wannan daman ta yin rayuwa ce kad masa'aba an darra abin nan darra wa sarrahu ai wannan abu da kun ga mu zaman rashin lahiya ko talauci a dukiya ta dan ja baya ko uwaye mu ma ai musu haka masa aba unadara wa sarau ai ta duniya ce taratan ne wa taratan dole na yau ka same ka da ƙarhi gobe ka same ka babu ƙarhi dole na ka same ka yau da kuɗi gobe talauci kaga ya su ɗauka ta yadda duniya ce ba jarabawa ba ce daga Allah abin da shi da muke yana musulmi su da kansu ga wadi kad masa aba wa nadarra'u wa sarra'u ai ba mu kaɗai bane ba mu bane na harau balle mu zan na ƙarau ko ba haka ba iyayen mu ma duk an sha jaraba su da haka ya an jarabe su da talauci ta yadda duniya ce kaga ba su ɗauka daga Allah bane suna cikin wannan sabbatu Allah ya ce ba akhaznahum bagatatan sai mu kama su kai tsaye ba su da kwanan ceto ba su da malabar sun manta da sun taba shiga halin talauci sun manta da sun taba shiga halin rashin lahiya dan ga su duke tana karuwa lafiyar tana karuwa sun ci gaba suna holewa suna shirka suna kahirci Allah ta sai mu kama su baka tatan kai tsaye Allah ce wa hum la yash'urun ba sani ba to wannan shine talala ta ubangiji shine istidraji na ubangiji yadda yake tayin mutane ta lala kaga yanzu irin wannan mutane sun mamanta da akwai kama ubangiji ba su doka kama ubangiji bane ba su doka su ba su lahi bane tare da cewa farkon lamari Allah yana so mataki na farko su komo mishi sun kasu komo mishi to amma mataki na kashe ga inda Allah ya musu to wannan shine kama ubangiji Allah ka kare mu ka kare mu da irin wannan kamu shi yasa ashe wannan jan kunne nasiha gare mu lokacin da kaga kana samun wadata kana samun wadata kuma kana aikata abin da kake so sai kaga Allah ya jarabe ka da rishi to wallahi akwai alkhairi cikin wannan al'amari Allah yana son ka tuba ne ka tuba gare shi in ka kana saban Allah kana fitsara Allah ya jarabe ka da rashin lahiya abinda wannan ayoyi suke karanta da muka komo mu ubangiji ka tuba ka tuba ga ubangiji to yanzu Allah ya baka lahiya sai ka ci gaba da bauta gare shi amma wallahi lokacin da mutum Allah ya jarabai da rashi ya shiga halin kakani ke yi tare da cewa da mawadaci ne da yana da lafiya yanzu Allah ya jarabe shi da wannan kuma bai komo mu Allah ba to in Allah yana so ya kama shi ya halakar da shi sai ya ƙara mai lafiya sai ya bashi lafiya ya bashi dukiya domin Allah ya kama shi kai tsaye bai da labari Allah ka kare mu da irin wannan kamu na'am
ولو أن أهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون To duk wannan alƙaryoyi da Allah ya karantar da mu, yanda an ka halakar da su. to sai Allah na karatar da mu wannan aya walau anna ahlal qura da a ce su wannan mutanen alƙaryoyin tun daga annabi nuhu annabi hudu annabi salih annabi lutu annabi shu'aib da Allah ya karatar da mu Allah ce da a ce su wannan mutanen alƙarya amanu da a ce imani ne sun kai sabanin kahirtin da sun kai ma ubangiji Allah ya ce la fatahana alaihim sai da Allah ya rance Allah ya ce wata kaukai sun gashi tsoron Allah sun ka kiyaye Allah ya ce la fatahna alaihim wallahi da mun bude gare su barakatin albarku yana jam'i na albarka albarkatu haka ne ko albarkatoti eh albarkatu to da Allah ce da mun bude musu albarkatu minas sama'i daga sama wal ard da ƙasa ya ce albarkatu daga sama da ƙasa mana da Allah ya zuba musu ruwa masu albarka da an ta zuba musu ruwa da sun buƙaci ruwa an an sako musu da sun buƙata an sako kuma ga ruwa abinci yana samu Allah ce walakin kazzab sai dai kash ƙaryatawa sun Allah ce fa akhaznahum sai mun ga kama su bima kanu yaksibun na abinda sun ka aikata na'am أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون to wallahi kullum qur'ani abin da yake so tadabburi ku diba wannan ayoyi da kun ga Allah ya jeron to haka ba wai haka Allah ya zubo su bane yana magana da mutane guda kawai kun ga yanzu bayanin harko Allah ya karantar da mu yadda sun ta ƙaryatawa an kai musu ko ba haka ba da kuma irin matakan da Allah ya kama su matakin da nan matakin harko har ya kai yadda aka kama su kuma yanzu gashi Allah ya karantar da mu da a ce imani na sun kai sun ka kiyaye doko- dokar ubangiji da Allah ya arzikta su arzikin sama da ƙasa ko ba haka ba to yanzu an kare da bayanin su yanzu abin da Bahaushe ke cewa gani ga wane ya shi wani shin tsoron Allah to yan shi ne Allah yana bayanin da sarwa alƙaryoyi wanda sun ji labara abin da ya faru da waɗancan don sai Allah na tambayar su su ko na yanzu kuna son abin da ya faru gare su ya faru gare ku kaga dole sai ku kiyaye ko ba haka ba to shine Allah ya ce afa amina ahlul qura to yanzu sun amince mutanen alqariyu tunda kun je da aka wadanta ko ba haka ba to yanzu ku da kuke raye kun amince ayya atiyahum sun amince ayya atiyahum azabun mutazo musu ayya atiyahum tazo musu ba'suna azaban mu bayatan da dare sun amince suna da bukata wahum na'imuna lokacin da suke kwana sun amince ko ara ha ba su amincewa sai Allah ya kara yace أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ to idan ba su amince ba da azaba ta dare ta zo musu Allah ya ce awa amina ahlul qura to a tambayi mutanen alƙaryu shin su amince ai ya atiyahum ba'suna azaban mu ta zo musu duhan da hanci wahum yal'abun suna wasa suna da bukata suna so to gaba sai Allah kuma ya ce أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ
hmm, فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
to Allah ya ce to zo a tambaye su har yau Allah ya ce afa aminu makarallah shin sun amince ma makaru na ubangiji mana azaba ubangiji wanda za a jaraba su ɗaiɗaikun su ba sai gaba ɗaya ba ko ko wanda za ta ka za a yi mutum gobe kiyama sun amince kaga ba za su amince ba wannan wai duka Allah na karantar da mu ne in ba ku amince ma azaba wanda za ta da dare ba ko cikin ini to mutum ya amince ma azaba ta ubangiji makaru na ubangiji ta kowane bangare Allah na iya kama ka ta kowane hali ko wannan rayuwar duniya ko lahira washin so amince in ba su amince ba mi minan Allah Allah yake so gare su su bi doka shigo ba haka ba to shi Allah ce afa aminu makar Allah to washin sun amince da makaru na ubangiji sun amince da kamun ubangiji ko azaba ubangiji ya ce azaba ubangiji ko nan duniya ko cikin kabari ko kuma gobe kiyama shin sun amince da ita Allah ce to ku sani fala ya amanu makar Allah ba mai amince ma azaba ubangiji illa alqaumul khasirun sai mutane suke hasararru abinda Allah yake nuhi ba wasu masu ƙin bauta mishi sai hasararru dole ka gaba bi Allah ba to hasararre ne Ta- saboda an bayyana mai komi duk abinda ke zuwa samuwa sai nan gaba an bayyana mishi to in ba dan hasarawa ke sabon ubangiji sai hasararre ko ba gaba wanda baya son shi hasarar kanshi da dukiyarsa da iyalinsa sai ya bi Allah musamman mara duniya da muke ba wani daɗi da da duniya musamman da wanda bai bi Allah ba wallahi shi wanda bai bi Allah ba yayi kowa tabewa shi yasa hankuri shi kamar misalin mun kai hankuri ne na dole babu yanda iya in sha so hede shi kashi kanshi amma wallahi shi mai imani mai imani shi yasa annabi ya ce mamaki ga al'amarin mai imani komi nashi alkhairi ne komi wala wallahi musulmi komi nashi alkhairi ne musulmi ne iya shiga cikin damuwa da ya ɗauko ƙul'ani yana karanta damuwa ta gushe shi musulmi ne kai da ya shiga damuwa da ya fara azkar zikirori damuwa ta gushe mishi musulmi ne kai da ya shiga damuwa da ya fa- da ya arwala zai kabbar sallah damuwa ta gushe mishi in ba musulmi wake samu wannan damuwa ta gushe kuma ga lada ga ubangiji kuma ka ƙara samun kusanci ga ubangiji sai musulmi amma wallahi kahiri malam kahiri kahirai suna cikin tashin hankali duk da kuke ganin Allah ya ba su duniya wallahi suna cikin tashin hankali tashin hankali na suke ci na ƙarshe kun ba su da magani ba su da magani kuma dole su bi Allah suna so ba su so dole su bi tsarin ubangiji illahi a ce an ba su da dole sai lokacin da Allah ya ga dama dole ne kaga suna cikin musiba kuma babu lada
in rashin lafiya a ɗan jarabe ku shi lada ce in talauci a ɗan jarabe ka shi lada ce in dai kai haƙuri ka da lamarin ka Allah amma su ba ba su da wani Allah kare to shi ne Allah ce wala ya amaru makar Allah ba mai amince ma makar na ubangiji Allah ko ubangiji illa alqawm alkhasirun in banda mutane suke hasara lokaci ya yi kenan za mu tashi kan wannan aya dai gobe insha Allah abin mutum tare da Allah wa wala musu ya Allah ga fata mana da da cikin zuciyoyin bayan sa ya Allah ba na kuma kasan bukatun mu na akwai da Allah ya mana bukatun mu na akwai ku musulmi a cikin halin akalin da Allah kan mana doki da kullum ne sakonai su abu zawwa dangane da masu ba da abin nan gudunmuwa cikin wannan gidauniya ta mara tafsirin mata ma an samu kalwar ta ba da shaka haka tafsiri da malice da an kai a cikin amma shagoro an samu shi ma da ya ba da wani mata shaka kuma kun san farkon waɗanda wanda ba da mana hasi da shika biyar da kuma kuɗin da aka samu da baya ana haɗa su suma Allah sai ya musu albarka kuma Allah ya samu ya kare shi dan Allah ya ba mu ikon tallafa mu rayu Allah ya hana shi da ribatan mu ya Allah ba mu kuke Allah ya samu ka mutum mu da kai Allah ya mu da ba mutum mu da kai duk musulmi a cikin halaka halaka Allah ya kawo da Allah ya kawo da Allah ya kawo da Allah ya gafarta mana ka gafarta wa iyayen mu ka gafarta wa iyayen iyayen mu duk musulmi sun da kai Allah ya sa sun huta ko da mun ka sa Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله تولى الملافع تولى الختام وسرق سشين المسلمين كما لا ثم سرق تولى كساد الشر بلائي إما شواء الله شر يسوع إما شواء الله كان الشر يسوع الله تسلمك بكريم تسلم بايا كريم سلم جامع كريم سلم محبوب كريم سلم مصطفى كريم سلم مقصد كريم سلم تقوينا يا الله يا الله يا قوم المسلمين أجل بطل رسول فلسطين وسلم قصة شيء الدنيا الله كم الله كم الله كم الله كم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين